Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauki da labarin yadda dubun wani matashi mai suna Bahar Hassan ta cika cif aka daƙume shi da zargin yaudara da kuma damfarar bayan Allah da sunan cewa shi jami'in wata hukuma ne. da ke da alaƙa da ayyukan noma a gwamnatin tarayya har ma kuma yake musu alƙawuran cewa zai samo musu tallafi daga gwamnatin tarayyar a tsarin noman audiga da kuɗaɗe wato ainihin na aro kenan da kuma motocin tantan na noma duka daga gwamnatin tarayyar kuma cikin waɗanda ake zargin yayi wa wannan damfara har da wani tsoho da ibashi mukullayen tantan bayan da ya karɓe masa dubban ɗaruruwan nerori da sunan zai bashi waɗannan tantan daga gwamnatin tarayya da kuma wata tsohuwa wadda ita shugaba ce ma ta wasu ƙungiyoyin manoma yake damfararta yana karɓe mata kuɗin da take karɓowa daga hannun waɗancan manoma da sunan shi jami'i ne na gwamnatin tarayya kuma zai samu musu wancan tallafin noma. da ma kuma wani wanda yake ba shi da lafiya a kwance yake a gadon asibiti amma haka aka yi zargin yarin kabinsa har gadon asibitin yana karɓe masa kuɗaɗe da sunan wancan tsari na tallafin noma ya zuwa yanzu dai wannan matashi ya gama nuna a hannun rundunar 'yan sandan jihar kano a headquarters da ke bamfai har ma kuma mai magana da yawon rundunar ta jihar 'yan sandan na jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya tattauna da shi da ma kuma waɗanda ake zargin ya damfara ɗin ga ma kuma yanda tattaunawar tasu ta kasance har ma da martanin shi kansa mai magana da yawon da 'yan sandan jihar kanan dsp abdullahi haruna kiyawa
me sunanka sunana buhari hassan shekarunka nawa Talatin da takwas.
a ina kake da zama a sauna jambulo to ga ka a hedikwatar 'yan sanda laifin me kai a kawo ka laifin buga takardu na jabu da kuma ah, ba neman mutane zan ba su tallafin noma kuma alhalin ba haka bane damfara ko kuwa damfara to yanzu kai wa mutane ya kai nawa sun kai takwas to tallafin noman da me kake bugawa da ah, maganar noman auduga Mm. to ga kamun same ka da takardu na ita National Cotton Association of Nigeria wato kungiyar masu noman auduga a nan Najeriya to ya kuke da wannan kungiya eh na taɓa yi musu aiki a da daga baya na aikata musu laifi na daina zuwa
ba mu laifin daga laifin da kai musu wani ne na buga wa wasu ID card a ciki wanda ba bisa ka'ida ba da na tabbatar na yi laifi sai na daina zuwa gurin aikin gaba daya kuma sai na zo na ci gaba da yin wannan aikin wanda na san cewa ban kyauta kaina ba ban kuma kyauta wanda na yi wa ba sana'a me kake eh sana'a ta dai ita ce dai sana'a farintin ita ce dai tsohuwar sana'a ta to wayannan mutanen kaji miliyoyin kudaden da suka ce ka karba ya Eh.
gaskiyar wannan magana take ito gaskiya haka ne amma kudaden daban-daban na karbe su da kaɗan kaɗan kamar kamar da nawa da nawa yawwa dukkan su ba wanda na taɓa karɓar miliyan ɗaya a hannunsa kai tsaye kaɗan kaɗan kaɗan ne kuɗaɗen kuɗaɗen gaba ɗaya dubu hamsin dubu ɗari dubu mutum ɗaya ne ma na taɓa karɓar dubu ɗari biyu cash lokaci to ɗaya amma ka ji abin da baba ya ce har dan mukulli ka dauka ka bashi wai na tantan da za a kawo masa daga gwamnatin daga gwamnatin bankin gwamnatin tarayya CBN a daga dai wanda ƙarƙashin na kotan ɗin ne dai gaba ɗaya eh to da gaske ne ko ƙarya ne a shi ma ƙarya ne ba haka nawa ba karba ne gunsa eh gaba ɗaya ai da aka yi lissafi shine total ɗin kuɗin gaba ɗaya eh nawa eh shi na ɓangaren tantan dubu ɗari hudu da hamsin ne Mm.
shine ai yayi jimilla ne yace ai miliyan hudu da dubu ɗari biyar gaba ɗaya nawa ka karba gunsa miliyan hudu da dubu ɗari biyar gaba ɗaya ina kuɗin suke gaskiya babu to sauran mutanen nan da suka yi ta lissafuwa ga sanan dai kana ji sun faɗa duka ka amsa ka ce ka karba Mm.
ina kuɗaɗen yake gaba ɗaya gaskiya ranka daɗe in na ce akwai na yi ƙarya saboda kuɗaɗe ne wanda na karɓa ba jiya ba ba yau ba shekara biyu da ya fara abin kuma kaɗan kaɗan na ringa karɓa
kana ta haɗawa kaɗan kaɗan na ringa karɓa a hannunsu to yanzu kai ya kake ji a ranka ka zo hannun yan sanda gaskiya na yi nadama sosai kuma ina nema ga waɗanda masu aikata irin wannan abin su daina don ba abu bane mai kyau
to kai yanzu tsaya wannan kuɗin da ka haɗa miliyoyin nan da me da me kai da shi ne da me da me ka siya ka wallahi ka ba- tara?
ba abin da na tsina na kaina da shi saboda gaskiya na yi nadamar abin da na aikata kuma ina mai ba su haƙuri don Allah don annabi duk da na san cewar Allah ba zai bani da haƙƙinsa a kaina ba amma ni a shirye nake da karɓar kowane irin hukunci saboda ni ban taɓa aikata irin wannan hukuncin ba dan ɗauka kaina kana da ƙaddara biya ba ni da gida a ina kake zaune a sauna nake gidan waye gidan haya ne
shekarun ka nawa talatin da takwas yanzu sana'ar me kake sana'a ta dai bata wuce ta farintin ba to yanzu sana'ar me kake a yanzu dai ita ce dai sana'ar farintin da nake amma lokacin da na fara karɓar wannan kudaden gaskiya na daina sana'a kawai sai ka daina ina zaune a gida ai maganar gaskiya ne to baba ga ka a hedikwatar yan sanda me ya kawo ka ne Allah kaddara ce ta kawo ni da na game da wani azzalimi izalince ni me ya faru akan ya zo guri na yana karɓar kuɗi akan zai taimaka mu bangaren noman auduga mu kuma da noman shine sana'ar mu shi muka saki jiki akan muna tare da shi muna dan taimaka masa ci gidansa dan abin da zai ci har izo ice da mu ya samu aiki a gurin saboda haka taimakon da muka mai shi ma ina neman isa ka mana na saki jiki akan ina buga wannan takardu ina ba ina ganin kamar original ne har nake daukan kuɗi na nake bayin dau 200 250 100 ko har na total din wannan kuɗin naira ɗari biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu eh ina ɗaukan dubu ɗari biyu dubu arba'in har ɗari biyu da hamsin na bai har ɗari hudu ma na bai lanta to ga ka hada dan mukulli a hannunka wannan dan mukullin fa tan tan aka alƙawari za a ban akan naira miliyan bakwai da dubu ɗari biyar biyar waye zai baka shi ne ya alƙawarin gwamnati za ta ban akan miliyan bakwai da dubu ɗari biyar tare ta noma to an ba da tantanin ne yanzu na aka bayar amma ga ka da dan mukulli a iyo iyo mukulli an ce zan ɗauko tantan har direbobi na muna aiki a- na sa suka bar aikin suka zo za mu tafi ɗaukan tantan abin ya zama zance an je daukar ina fa aka je tun safe ya zo mu har karfe hudu ba su zo ba bai zo ba dan mukullin ne ya fara zuwa dan mu kullun ne ya fara zuwa
ka ce nawa ya karba gaba daya gaba daya ka naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar to yanzu dai gashi a hannun yan sanda ya kake ji a ranka eh to ni yanzu abin da nake ji a raina dama na yi alkawarin Allah bai barin zalunci kuɗin nan nawa in Allah ya rubuta abinci na ne in ba abinci na ne akwai ranar sakamako dan ni ba ni da sha'awa ma mai wata yanzu shari'a irin waɗannan masu buga irin wannan takardu ya za ka kiyaye nan gaba saboda ka gare da su a wannan darasi ne a guri na darasi ne yanzu a guri na to Allah ya kiyaye amin na rabi
to malam ga ka a hedikwatar yan sanda na gan kamar har da abun wato alamun kamar akwai matsala a kafanka me ya same ka ne azan ne ya labai to an ce daga gadan asibiti kake me ya faru a cikin da kana gadan asibiti na gadan asibiti na gado na azalimi wanda ice ce mu abokin zaman mu ne amma ya zalunce mu idan Allah ya saka mana me ya mutu saboda ya zo da zammar mu manoma zai taimaka mana da tallafin noma na auduga mun taimaka masa da abin da yake kawai iyalinsa da wani azumi da ya wuce shekara uku kenan ta wuce ba izo ne azanin sati guda izo na rinka bashi kuɗi dubu ɗari dubu hamsin dubu arba'in dubu ashirin dubu talatin yana karba a hannuna jimillar kuɗi ya hawa miliyan ɗaya ma cin naira dubu ɗari tara ne kuma ba kuɗin ma ya cinye yawa to dama ka san shi ne kafin wannan lokaci eh muna zama da shi ne a tashar yan kaba inda muke haduwa nan mun da sana'ar mu zo nan mu dan shira ko wato gidansu yanzu me ka fuskanta yanzu ne abin da fuskanta gaskiya ba ba ya cinye kuɗin nan idan Allah ya saka mana kuma gashi ko ma tausayin ka ma baka da lafiya kana gadan asibiti bai yake ta karɓa wannan kuɗi wallahi bai to- gaskiya abin da ke ji abu ya bata min rai idan Allah ya saka mana kawai shi kuma Allah hirehi to inda ya hiru gani da ya zo hannun hukuma to ai ila dama ta banza iya labai hukunci za su mai tsanani yawa amma ya rabe Allah
to hajiya ga ki a wajen yan sanda daga wani kungiya ne Ƙungiyar manoman auduga ta ƙasa reshen jihar Kano.
to me ka ki nan hedikwata Mun zo ne akan Buhari da ya aiki da mu tun 2019 akan zai ringa buga mana takardu. Muka same shi ya je ya buga kati wanda ake karɓar kayan manoma a sto da zuma zai karɓi kayan auduga. Allah ya toni asirinsa katin sai ya zama waɗanda suke a sto da suke bada kaya sai ya zama cewar sun san wannan da suka duba suka ga fojiri ne. Da ya ga magana ta taso sai ya gudu ya ma daina zuwa aikin. aka ringa neman shi ba a same shi ba da aka kuma zo aka same shi ban fara samun korafe-korafe daga hannun mutane waɗanda yake cuta ba har kawowa yanzu da Allah ya ƙara dubinsa ta ƙara cika waɗansu suka kamo shi ya zama cewar kuna yana hannunku yanzu me kuke- aka gayyato mu yanzu me kuke bukata yanzu muna neman a hakkinmu na ɓata ma ƙungiyarmu suna a matsayin muna damfarar mutane muna karɓar kuɗaɗe muna buga musu takardu wanda ba na gaskiya ba muna yaudarar su da za mu ba su kaya wanda ƙarya ne wanda kuma ba mu muka yi ba shi yake yi ake kallon ƙungiyarmu da ita take yi wannan hakkin muke nema da a nema wani a gurinsa
To wannan matashi mai suna Buhari Hassan dan kimanin shekaru 38 mun samu korafe-korafe a kansa akan yadda yake amfani da wato kungiyar manoman auduga a nan Kano yake damfarar mutane yanzu haka dai mun samu masu korafi akan sa da dama wanda duka ya amsa akan cewa ya karbi kudaden su miliyoyin kudi da sunan wannan kungiya haka zalika wakilan kungiya su ma sun shigo da korafi kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha cp sama'ila sha'ibu duk ibesa ya ba da umarni a gudanar da bincike na kwakwaf wato a karkashin oc na anti-kidnapping wato sp shehu dahiru wanda yanzu haka bincike ya yi nisa da zarar an kammala bincike wa- za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan laifuka da ya aikata saboda haka muna amfani da wannan dama mu ja hankalin al'umma na farko duk wanda suke da kungiya ko wani suri da suke aiki su san irin mutanen da za su na ɗauka aiki kafin ka ɗauki mutum ka san daga ina yake ka san suwaye suka tsaya masa sannan kuma a san halinsa don gudun wato ɗaukar irin waɗannan ɓata gari a kungiya kun ga wannan kungiya ba da Allah ya kare su sun gane wannan abin da wuri ba to Allah ne ya san irin illar da zai musu haka zalika mutane masu son tallafi ana kula da suwaye za su na ba ku tallafi mafi yawancin mutumin da zai kira ka ta waya ko a turo maka wani sako ko ta wasu kafafe a ce wai za a baka wani tallafi duk yawancin su mafi yawanci ƙarya ne abin da ya kamata a yi in akwai irin wannan ku taka ku je waɗannan ofis na wannan ƙungiyoyi ku je ku bincika daga can ba kawai wani akan titi ko a kira ka ta waya a ce za a baka tallafi ko ka dinga tura kuɗi ba ubangiji Allah ya kare shi kuma wannan da ya riga ya zo hannu ko shakka babu za a gudanar da bincike da ya kamata kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu wato na wannan damfara da yawa al'umma Allah ya kare mu
To mai sauraro har kullum fatan dai shine Allah Ubangiji ya shirya ya kuma ganar da matasa su tashi tsaye wajen neman halak ɗin su zalla ba tare da gauraye-gauraye ba su kuma rike sana'o'insu su yarda da kaddara idan sun kubuce musu su sake komawa neman halak da sannan Allah zai ba su mafita maimakon garin neman halak ɗin kuma in an samu tasgaro ko ta kuskure a yi amfani da wannan hanyar kuma a rinka damfarar mutane Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani.